أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato ɗaya ga watan sha'aban shekara watan takwas kenan watan musulunci shekara ta 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato 31 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiyya ba don komai ba sai don zuwa a wannan gidan talabijin da rediyo na bonfere a babban birnin yamai jamhuriyar niger don ci gaba da karatunmu da muke yi tare da malam a duk sati a wannan lokaci na karfe tara na safe zuwa karfe goma a duk ranar juma'a gashi kuma yau karatun ni kai ina jin wato wani iri kamar ba daɗi karatun zai kai shine kusan na ƙarshe wato shine zai zamto na ƙarshe a wannan shekara amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da aka gabatar yan uwa masu kallon mu da saurare idan ba a manta ba wancan sati malam ya tattauna mana ko kuma kafin in faɗi abin da malam ya tattauna mana a wancan sati wannan dai shine darasi na ashirin daidai darasi ɗaiɗaiɗaiɗai har guda ashirin Allah ya sa musu albarka. To a wancan sati da ya gabata malam ya tattauna tasirin mulkin mallaka. Daman maudu'in da ake ta gwagwarmaya a kansa shine tun bara wato shine abin da ake kira al-isti'mar wato mulkin mallaka. Yadda ya tasiri a cikin ƙasashenmu na Afirka da sauran ƙasashe na musulmai da waɗanda ba musulmai ba. wato irin tasirinsa ta fannoni daban-daban malam ya ɗauka yana ta lugudan karatu ruwan karatu daban-daban a wannan gaba da ake ta tattauna ta ita ce gaba ta tasirin mulkin mallaka dangane da addini to a cikinsa har yau ba a ƙare ba a wancan sati malam ya tattauna tasirin mulkin mallaka da rukunan musulunci guda biyar ɗaya bayan ɗaya malam ya ɗauko wato shahadatain sai kawo kuma ya kawo tasirin da aka yi na a ɓata wannan kalmar da kuma hakanan sallah hakanan azumi hakanan zakka hakanan hajji da sauransu malam in ya ɗauko ya kawo kome aka kawo wanda tasirin mulkin mallakan turawan yamma wato yahuda suka yi a cikin wannan al'amari don su ɓata shi to malam ya tattauna mana wannan ba sai na yi dogon bayani ba To, a yau ba tare da ɓata lokaci ba, malam zai tashi akan wani to take ko wani istilahi da ya kira shi da cewa nukat al'arba. Nukat al'arba, to ba ni ba sai na faɗa ba aji daga bakin malam wa'annan nukuɗoɗi, haka da ya hausa suke cewa. Nukuɗoɗi guda hudu, da wani sani ba nukuɗan nan ana iya ce mata ɗugo-ɗugo guda guda hudu to malam zai dauko kowace nukuta ya yi bayaninta kuma insha Allah Allah zai amfanar da mu cikin wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba a karam kallawa bismillah almajirin malamai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Bonferai, eh, waɗanda suke a Niyami da wajen kuma Niyami, da kuma ‘yan uwa da suke bibiran mu ta kafafen sada zumunta da waɗanda suke bin mu kan Setline na eh, ta Bonferai da kuma Facebook cikin ƙasa da wajen ƙasa muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku don gabatar da wato darasi da muka saba gabatarwa na mako-mako Eh, daga bayan sallah babba muke farawa dai ko wata na farko ko na biyu dai da yadda hali ya bayar har zuwa farkon wata na takwas in ya fara za a dakatar da karatu saboda shirye-shiryen watan Ramadan.
na
To, yau ga shi dai Allah ya kaddara ita ce halaka ta ƙarshe kuma sai bayan sallah babba in Allah ya kaddara in akwai rayuwa kuma ya ba mu iko da lafiya.
ya Allah ya kiyaye.
Am- Amin, amin. To, eh, lalle eh, za mu tattauna ne yau kan bayan an yi bayani kan abin da ya shafi eh, rukunan musulunci tasirin mulkin mallaka game da rukunan musulunci guda biyar mun dan ba da waɗansu misalai na Eh, ba ana bayar ba eh, komai da komai bane saboda kawai Ah.
karatun ya da ya fitila ne na matsalolin ko matsalolin suna da yawa ƙwarai.
kuma maudu'in namu yana da faɗi kwarai da gaske tunda tasirin wato mulkin mallaka ne na da yake yanzu darasi ashirin aka yi a cikin kuma Wan- duka a cikin nukuta ɗaya.
nukta ɗaya tasirin mulkin mallaka game da addini Na.
kuma nukta guda ɗin ma bata ƙare ba tunda muna tunanin ma ko shekara mai zuwa tana yiwa sai an ƙara waɗansu abu kafin a fita cikin- nukat kafin a fita sannan a je zuwa wasu sauran ɓangarori na kamar tasirin mulkin mallaka game da jagoranci siyasa kenan tasirin mulkin mallaka game da abin da ya shafi geography a karatu ko kuma a waƙi'i na iyakoki na duniya tasirin mulkin mallaka game da wato ilimin tarihi tasirin mulkin mallaka game da ma'adanai da suke arzikin da ke karkashin ƙasa geolo- geology kenan na eh, tasirin mulkin mallaka game da zamantakewa ilmul ijtima tasirin mulkin mallaka game da al-iqtisad tattalin arziki na tasi- tasirin mulkin mallaka game da alfada sararin samaniya tasirin mulkin mallaka game da wato al'amn tsaro kenan Na'am.
tasirin mulkin mallaka game da alqada shine hukunci eh, da kotuna tasirin mulkin mallaka game da at-ta'lim karantarwa tasirin mulkin mallaka game da al-ilm shi kanshi tsari na ilimi da al-manahij al-ilmiya tasirin mulkin mallaka game da tarbiyya wato tsarin tarbiyya education kenan ko system educa- educative Eh, sannan kuma eh, tasirin eh, mulkin mallaka game da wato abin da ya shafi kasuwanci kasuwanci da cikin tattalin arziki duka yana shiga cikin wannan almuhimmu dai bangarori ne masu yawa mun dan faɗe su ne saboda mut- mutane su san cewa wannan maudu'in ba maudu'i ba ne karami kuma maudu'i ne wanda tana yiwa a jashi lokaci mai tsawo na Eh, sannan kuma bayan an ja shi lokaci mai tsawo tana yiwa a wasu maudu'ai sai a dan takaita waɗansu abubuwa don saboda a ci gaba da waɗansu maudu'an in Allah ya bada iko da dama Allah ya bada iko.
amin amin amin amin to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makunmu da mu da ku gaba daya Amin.
mun manta ba mu kawo tasirin mulkin mallaka ba game da wato medicine kamar atib kenan abin da ya shafi kiyon lafiya da kuma tasirin mulkin mallaka game da al-thaqafa wayewa ta al'ummomin duniya da tasirin mulkin mallaka game da al-i'lam shine wato eh, yada labarai An- an yi menene ba aka mance da albasa an yi tuya aka manta da albasa Na'am.
to don haka dai bangarori ne muna faɗar su saboda kamar ɗaliban ilimi su ji su Na'am.
suna iya su yi bincike don saboda su ƙara faɗaɗa wato eh, bangaren su na ilimi kenan Na'am.
Allah ya taimake mu Amin.
to tunda mun tattauna akan tasirin mulkin mallaka game da kalimu wato game da rukunan musulunci guda biyar Na'am.
to har muka kawo kalmar shahada da kuma irin yadda zaka ga ana wasa da sunan Allah da irin abin da ya faru a ƙasar Amerika mun ba da misalai na waɗansu mawaƙa na duniya wanda kuma in muka duba ko nan a kasashen mu mun ba da wadansu misalai tsakanin Nijar da Najeriya zan dan kara da wani misali akwai wani mawaki da ake kira Abdul Salam ya rasu yayi wata waka da kiran sallah as-salatu khairun minan nawmi ina fata ana fahimta ta waka ce ta zuwa masallaci ba wa'azi zai yi ba amma sai ya shiga cikin ganga da kiɗa ya ce as-salatu khairun minan nawmi an fahimta eh wai kamar shi tashji'i ne tashi gudunmawa ce ya kawo a a nashi tsari ganin shi eh to malam ban tare numfashin ku ba bara ne ko ba ko shekara biyu da suka wuce haka mm, har samu wani mawaƙi shi ma a Najeriya din mm, Eh, shi ina jin ma ba musulmi bane mm, dan ya nuna waƙarsa tasirinta sai da ya sa kamar ya tsara yadda ya tsara abin, mutane sun shiga sallah da mm.
suka ji wannan kiɗan kawai da suka wasa suka bar sallah eh haka Suka- eh saboda yana so ya nuna cewa ya fi sallah muhimmanci kamar ki- waƙarsa har ma waƙarsa tana har sa mutane su su bar su sallah eh su daina yin sallah wannan abin ya zawo har ma aka tattauna akan dai masa'il ɗin daban-daban da kowa da irin abin da ya nashi faɗa, tsokaci da ya yayi tsokaci akan.
eh banda ma Abdulsalam in Kadiba akwai wani mawaki shi ma a nan Niger ana kiran shi Sani Abusa shi ma ya rasu Shi ma- zaka iske yana sa wa sunan Allah a cikin waka yana cewa eh, akwai wata waka da ya ta haske ya ce Allah na roƙe ka to na asirin su saboda haske mai dubun masoya wai ma'ana na san waɗanda suke eh, fakewa cikin duhu su aikata ɓanna sai ya wannan akwai wata waka da ya yi lokacin da yana son ya yi waka aka hana shi aka je gidansu aka yi aka ce bai dace ya waka ba to shi ko sai yana ganin waɗannan munafakai ne amma sai iyayen shi suka ce mishi ya je ya yi waka Na'am.
to har wannan yake kawo suna Allah yake cewa eh, lok- tun ina ɗan yaro yake cewa kamar lokacin da na fara waka waɗansu ke cewa sani ya lalace Na'am.
to har yake cewa Allah ya yi ni sarki Allah ya yi shi kenan Allah sarki shine ya yi shi Na'am.
ina fata ana fahimta ta yana al- so ya jingina yawa kamar waka kuma da yamma sojoji na ƙasar Nijar Ok.
yake cewa Allah sarki mazan madawaila almuhimu da zaka iske a cikin mawaka galibi suna kawo sunan Allah wani lokacin ma ayoyi na alqur'ani kuma wani lokaci ma sai ka iske sun juyar da ma yadda aya take akwai wani mawaki a Najeriya ana kiran shi Ali Makaho Na'am.
akwai wata waka da yayi eh, suna da eh, matsala da shi da wani mawaki da ake ce ma dan Indo to shi dan Indo shi ya ja eh, Ali Makaho abokanan juna ne ya fara so ya fara tsokanar shi shi koyi mai alƙawarin zai masa kasa ko guda ashirin ne dai ce zai yi Na'am.
to amma yana ganin biyu yayi sai Na'am.
ya ya mutu bai samu karasawa ba Na'am.
to cikin wakar da ya mishi raddi sai ɗauko ta aya ta alƙur'ani sai ya juya ta sai ya ce laisatin nasare wa qalatil yahudu Subhanallah.
kaga wa qalatil yahudu laisatin nasara ala shay'in amma da yake da warshi ka san akwai masu imala warshi yana da taqlil sauran qurra suna da imala al-kubra Na'am.
sai ce laisatin nasare yace wa qalatil yahudu sai a- sai mai karba mishi dan dan amsa amsa kuwar shi wanda ake cewa dan amshi shata sai ce Allah Allah ya yi gaskiya Inna lillahi wa inna ilaihi eh Allah ya yi gaskiya kuma kaga ba aya Qur'ani Ai, yo juyar da aya aka yi Da- ba haka Allah ya eh ba haka wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in abash yace laysat an nasari wa qalat al yahud kaga ya juyar da kuma ayat wacce- shi ko wancan sace Allah ya yi gaskiya To mala annan kafin a wuce wannan lokutar ya kamata a yi tsokaci akan abin nan da ake magana a kansa na al-iktibas ya me hukuncin sa da kuma ya ne ne a shi yanzu ba wanda ce iktibas su waka ne suke yi inda ai kamar mawaka kafin kafin mu zo zuwa ga iktibas ai shi iktibas na ana magana ne ba cikin waka ba na'am ina fata ana fahimta ta shi yanzu kamar waƙar da suke yi suna sawa kiɗa a ita kanta waƙar asalan sawa abin kiɗa ba waƙe ba haramun ce kenan zancen ma a sa sunan Allah ma cikin abin da ke haramun shi wannan bai ma ko taso bane ma kwata kwata Sai ma- a bar zancen kenan sai a bar a cikin zancen abin da yake ja'i yawwa iktibas Yawwa.
shi kuma wannan dama waɗansu malamai sun nuna bai dace mutum ya yi iktibasin kalimomin ma alkur'ani ba Da- daura da aka yi a ga- garin zandar Yawwa.
lokacin da mun kai daura ta balaga mun bijiro da wannan matsala cewa bai dace ka ciro wasu kalimomi ba na alkur'ani ko hadisi da sunan ka maida su naka sai dai ka yi istishhadi da nassi ko ka yi amfani da naka uslubi duk da yake wasu malamai sun ce a iktibasikin in ya zamanto za ka iya kaddama wani abu ka akhara ya zamanto za a gane cewa ba nassin ne kake nuhi ba kuma baka ce nassi ba wasu suna ganin la ba asabihi amma kada ka yi amfani da kalmomin Na'am.
eh, ɗari bisa ɗari ina fata ana fahimta ta Na'am.
wasu kuma suka ce a'a kawai ka bar nassi yadda yake in za ka amfani ka yi amfani da naka uslubi to akaram kallah ala saka alkari kafin a wuce ya ya kamata a ƙara wato jan hankali dangane da waɗanda suke wasa da kal- sunayen Allah ba wai kawai sai mawaka ba ai ba mawaka bane kawai suke irin wannan akwai mutanen da a wajen fada ko majalisa ta zama wani zubin sai mutum ya dinga amfani da sha'irla don ya bada dariya Ya haka, Wa- haka.
wa'annan Shi, ma- shi izgili ma da ayoyin Allah, Yawa.
ka gane ko izgili da ayoyin Allah, mushkila ce wadda zaka iske har littafi malamai suka yi.
na'am Akwai littafi da wani malami ya rubuta na manta sunansa, amma ai mas'ala ce wadda tana da hatsari, wadda ta shafi ma a je gama garin mutane, tunda su gama garin mutane mutumin da bai san kimar addini ba, ka san wasa da addini da wasa da abubuwa na addini wani lokacin mun ɗauke shi wani abu ne shi ko zai iya kai mutum ga kafirci tunda wasa da addini da izgili da addini zai fitar da mutum daga cikin musulunci Eh, akwai eh, hitabatun kamar ma waɗanda ba su yi karatu ba har ta da masana za ka iske suna afkawa cikin irin wannan Na'am.
musamman in ka ɗauki waɗanda sun kai karatun addini suka san fassara musamman ko kuma waɗanda eh, tafiya da da'awa da raha eh, yawanci da kuma gardawa ma za ka iske da masu wa'azi suna da irin wannan gardawa suna da eh, wasa da da- da- da alkur'ani sai ka iske wani lokaci su ɗauko wata aya misali wa tara kuka ƙa'ima sai su ce wa- kuka ake nufi Mhm.
wa ma adareka sai su ce ai adarawa ake nufi ko fanki ko Qutil- qutilal karra suna an tsine ma masu sai da karas Mm.
zaka iske cikin gardawa ana samun irin waɗannan suna wasa da alkurani wajen karatu ma sai kaga wani yayi izgili da wadda- karatu.
yadda kal- ake karanta kalima Mm.
wannan abun yana da hatsari kwarai da gaske wajen masu fassara ma ko da suke jin larabci waɗanda suke wayayi ne sai ka iske sun yi iktibasin alkurani don su ba mutane dariya yanzu misali wani yake bada labari eh, an- an yi wata hafla za a ci abinci sai aka zo zuwa ga eh, abin nan eh, ba a kawo biredi ba an kawo nama ina ganin biredi ne ba a kawo ba to shine wani sai ce ina khubz sai wani zabura ce ana ati ka bihi qabla an taquma min maqamik sai aka yi dariya kenan kamar yadda shi eh, ifritun min aljin yace ma annabi suleiman ana ati ka bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin sai istinbatin aya yayi amfani da shi zaka mutane suna wasa da irin wannan ko kai sai ana bada kissau waye wani Mutakallim.
eh, wani mutum eh, ko mutakallima bil qur'an duk abin da za ta faɗi sai ya dace da alqur'ani kenan kamar ta- kenan qur'ani ma ya koma magana ta ce kenan ba magana Allah ba ko kuma wanda zaka iske ya hada wata kissa ta ban dariya da ayoyin qur'ani wai wani mutum ya ga wata mata mai kyau ta burge shi sai ce wa zayyana halin nazirina kenan wai Allah ya ce ya kawata sama ga masu kallo to ita ko an kawata ta ga masu kallo sai ita ko ta ce wa hafizna ha min kulli shaytanir rajim sai muka tsare ta ga dukkan kore irin shaytani an gane ko Na'am.
sai yake cewa eh, kamar sai ya nuna eh, fankihu eh, ba- ba fankihu ma qablakum min nisa'i masna ba Eh, ya nuna dai yana son ya aure ta an gane ko fankihu ma qablakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai ta ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla ina fata an fahimce ni sai ya ce to faman lam yajid wanda bai samu sadaki ba sai ta ce fa ulaika anha mubaduna waccan aya ta huta innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun to kaga irin waɗannan kissoshi dan a zo a yi bada dariya da alqur'ani hatsari ne zaka iske mailimta ma wani lokaci sun fada cikin wannan hatsarin busani ba da kuma eh, waɗanda zaka iske suna wasa da sunan Allah ko sawa'an a fada ko a lokacin eh, kamfe na zabe a ɗauko sunan Allah a yi izgili da shi ko kuma matasa ka iske abubuwa ne suna da yawa da haka waɗannan abubuwa muna fatan Allah ya muna tsari da su Amin.
almuhimmu malam bari mu aje wannan tun da eh, izgidi da suna Allah abu ne wanda yake in- Kuma da yake muntashir abin da ya samu na kawo shi yana da alaka da karatun sati eh wancan sati shi addalin da yasa aka kawo shi eh, muna fata Allah subhanahu wataala ya tsare mu ala ayyati hal yau zamu tashi ne akan nuqat al arba'a Na'am.
an gane ko wasu nuqat ne guda hudu don bayyana tasirin mulkin mallaka a cikin waɗannan ababen guda hudu Na'am.
an gane ko nukta ta farko Na'am.
an gane ko shine wato eh, almanahijul ilmiya al'ilmaniya an gane ko almanahij al'ilmiya al- almanahij al'ilmiya al-gharbiyya al'ilmaniya Na'am.
manahij shine tsari na karantarwa al'ilmiya wani ita ta'alimiyya ma in an ce ta'alimiyya na karantarwa kuma na ilimi na ilimi to manahiju ta'alimiyya al-gharbiyya manhaji tsari na ilimi na turawan yamma ko mu ce turawan mulkin mallaka an gane ko al-ilmaniyya waɗanda ba su da alaka da addini kwata-kwata Mm. Arna.
arna kenan Mm.
sannan kuma eh, al- al- al'ilmaniya eh, sannan kuma almunahida lil islam waɗanda suna ƙoƙarin yaƙar musulunci munahida daga nahada ne shi abu ya zabura to nan ana yin kurawa ana nufin kamar abu ya yi an yi shi ne don a warware addinin musulunci Na'am.
nukta ta biyu sai al-mustalahat al-ilmiyya al-gharbiyya mustalahat kamar abu ne wanda kalima ce wanda an ka bata wata ma'ana an kai ittifaki da shi zaka ana cewa istilahan lugatan wa istilahan to akwai kuma al-mustalahat wanda kan shi ne ma asalin wannan karatun tun lokacin da muka fara shi aka gina domin ana ɗauko waɗansu kalimomi ne a faɗi ma'anarsu a faɗi kuma eh, me da- me suke nufi tasirinsu menene illarsu ga musulunci da musulmai menene tasirinsu a rayuwar mu ta yau da gobe tun lokacin da aka fara wannan karatu bayan waɗansu karatuttuka ne da aka yi yan kwanaki ko in ce yan watanni sannan aka shigo cikin almustalahat wanda har bisa yau din nan bisa gare shi ne muke wani dai na zo na tar da shekara uku kenan yawwa almustalahat tunda yanzu muna kan zancen almustalah ne na al-istimar tasirin wato mulkin mallaka cikin shi ne ake ta wannan karatu Dan ba ana mancewa bara an taɓa wasu daga cikin mustalahat irin su at-ta'thir wa ta'athur Mm, tun ranar da dai aka tun shekara goma sha wani abu in ga tun da ina ganin dubu biyu da al-musammiyat Eh, wa haqa'iq ina ganin dubu biyu da sha biyar ne aka fara wannan karatu ko in ban manta ba dai ina ganin dubu biyu da sha biyar ko far ko karshen dubu biyu da sha hudu ko dubu biyu da sha biyar dai kaga yau bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi shekara goma sha- goma dai goma eh, dubu haka.
biyu da sha biyar zuwa dubu Goma.
biyu da ashirin da biyar dai shekara goma za a iya Ƙwarai cewa kuwa.
an gane ko Na'am.
To, mu nukta ta uku sai an-nazariyat al-ilmiya. In-nazariyat shine theory, abubuwa ne wanda za a yi bincike, amma ba a tabbatar da su ba ɗari bisa ɗari, Na'am.
sai a zo sai a kawo su. To, waɗannan nazariyat ke, saboda 'ya'yan musulmi suna karatu sai ka iske suna da tasiri game da wato tahiyar abin ga kuma turawa dama suna kawo waɗannan abubuwan saboda abin da suke so su kai gare shi su sa shubuha.
Na'am.
domin shubuha za ka iske ko malami wanda ya ilimi an ka kawo shubuha wani lokaci sai ya tsaya ya yi bincike sannan ya sayar da zai raddi shi yasa muke mai da hankalin yan uwanmu ɗalibai da kuma malamai a wato bangare na shubuha a bashi muhimmanci kwarai da gaske domin shubuhoyin na ana iya kasu cikin alkur'ani wanda zamu zo mu ga wannan a kawo su cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ga wannan a kawo su cikin shari'ar musulunci a kawo su cikin zamantakewa a kawo su cikin kafafen yada labarai a kawo su cikin ilimin likitanci a kawo su cikin eh, bangaren eh, alqada zaka iske cikin duk wani fanni suna zubowar shubuhohi domin shubha idan malami ma sai ya yunkura yayi kokari ya tunkuɗe ta to ina ga mutumin da shi bai yi karatu ba To, malam a cikin wannan gaba bana mancewa ina jami'ar sayi akwai wani abokina da ya jefa min wata shuba hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ya so ya gwara kaina ina farkon ɗalibi sai ya ce min dan me nake tsaye da gemu ba zan aske ba sai Mm.
nake ce mishi ai sunna ne kuma wajibi ne kuma Mm.
yadda hadisai suka nuna Mm.
idan ka mai daga isanin ka mai su daga cikin hadisai ai Mhm.
manzo Allah ya ce eh, juzzu shawari wa arkul lihiya wa arkul liha Mm.
Eh, na ce ya ce Wa afu liha.
wa afu- Mhm.
wa afu eh riwayat ne ko daban-daban.
afu Mm.
sai ya ce na ce masa ya ce ku bar gemu a wata ruwa ya ce khalaful majus Mhm.
sai ce to ai yanzu majusawan suna sai da ginin suna Mm. wannan ai su ba su ba mafi yawancin su bane ai yawwa wasu ne daga cikin su ai eh, wasu daga cikin su ne kamar yanzu ai yahudawa malaman su ai suna ajiye gemi amma kuma ai da yawa daga cikin su ai ba sa ajiye gemi wannan ai ba hujja bace bai zan al- na farko dai bai zan al'adar su ba na'am na biyu kuma su ko sun yi ba dan saboda addini suka yi ba na'am ina fata ana fahimta ta eh to, waɗannan shubuhat ke akwai sannan ba a je wannan wasu ma suna ganin ai tsayi da gemun ba wajibi ne tunda fi'ilul amri su a indahum la yufidul wujub indahum yufidun nadr sun kace to kenan aje gemun ba ba wajibi bane shubuhat ke suna da yawa ala ayyati hal dai babu bukka ne wanda suna da fadi kaga kamar babi na al asbab dalilan kaza ko hikimomin kaza babi ne wanda zaka dauki babu bukka na musulunci cikin ilmul maqasid shar'iyya hikimomin tauhidi me yasa maqasid shar'iyya fi ilmi tauhid maqasid shar'iyya fi salah maqasid shar'iyya fi zakat fi hajj fi sawm fi uh, fi tarbiya fi kaza suna da yawa malam fi talab ilm ababe ne bangarori ne waɗanda ɗalibin ilmi in ya fahimce su zai fitar da mawdu'ai masu yawa kwarai da gaske da izinin Allah subhanahu wata'ala da tawfiqinsa ala ayyati hal saboda lokacin mu bai da yawa za mu yi kokari sai mu fara da nukta ta farko al manahijul ilmiya na'am kalima ta almanahij tana jam'i ne na almanhaj manhaj kuma kalima ce tana nufin hanya miƙaƙiya Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shi yasa ma akwai minhajul muslim na Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan kuma akwai littafin ma- eh, minhajul mu'min wani malami shi ko sai minhajul mu'min tunda an yi minhajul muslim ina fata an fahimce ni to almuhimu ne tana nufin hanya miƙaƙiya an gane ko to manahij nan hanya ce al'ilmiya amma ta ilimi ta tsari na karantarwa ko at-ta'limiyya bari mu ce at-ta'limiyya ta karantarwa sai an ka ce al-gharbiyya waɗanda suka fito daga ƙasashen yamma sai an ka ce kuma wato al'ilmaniya waɗanda ba ruwansu da Allah babu Allah cikinsu to kaga idan muka dibi yanzu mafi yawancin tsare-tsaren karantarwa tun daga nursery school ko mu ce wato jardin d'enfant an gane ko har aka zo primary school premier har aka zo da secondary school abin nan college an gane ko har muka zo zuwa ga high school lycée har muka zo zuwa ga abin nan university university har muka zo zuwa ga doctora har muka zo zuwa ga professor galibin waɗannan al'alƙabul ilmiya da al-mustalahat al'ilmiya fi galibin funun allati tudras hatta al-islamiyya fa innaha tudras bi sibghatin wa uslubin gharbi a lokacin da suka iske mu ba wannan tsari gare mu ba to ba za mu ce dukkan shi sharri bane yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a'a menene mai kyau wanda bai saba ma addinin mu ba mu ƙara da namu menene wanda bai da kyau mu watsar musu da abinsu yanzu in ka diba Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid malami ne wanda ya zama masallacin limami ne na masallacin Makka dalibi ne na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya yi littafi Taghribul Alqab Al-Ilmiyya an mai da hatta da lakabi na ilimi ba wai wanda su turawa sun ka kirkiro ba a hadda na musuluncin ma yanzu ya komo ya komo na turawa yanzu kaga mutumin da ya karanta hadisi har ya zama to sai a ce maka doktor doktor fil hadith professor fil hadith ina fata ana fahimta ta kaga yanzu can kuma wancan mustalahat ke suna zancen muhaddis ake zance ko al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani al-hafiz ibn kathir ina fata ana fahimta ta al-qari al-muqri ko ba haka nan bane al-alim al'allama alkaza alkaza yanzu duk waɗannan suna taɓa cewa shi yasa wani in kace mai ma abin nan ko ustaz ma wani ya ce kace mai ustaz yawa wani in kace mai sheikh sai ga ka rage mishi daraja amma in kace mai doktor to sai hiji ash-shu'ur bil izza wal anafa yana ganin nan ka girmama shi amma kace mai sheikh sai ga kamar ka dauke shi wani banza banza haka ina fata ana fahimta ka to kaga akwai matsala kamar yanzu kuma in kace mutum balam sai ga kamar ka rena shi amma in kace mai ustaz sai ji daɗi saboda shi istaza yana ganin kalma ce mai ɗan abin nan waye to kaga wannan tasirin su turawa da sun ka azar nan wani manahij da kuma sun ka kawo al'alqab ilmiya wanda tasirin su kuma ya bayyana har cikin madodi na musulunci ba sani ko ana fahimta ta ba to al'ilmaniya abin da sani ka kalimatul ilmaniya anan saboda ana su turawa tsarin su babu Allah ciki tunda sun ce ilmaniya fassara ta wadda tafi dace a ce mata alladiniya abinda ba a yadda da addini kwata kwata da shi ba alkufriya abun kufriya ta wajen yo abinda ba a yadda da addini ba mallan kahirci na kahirci na kuma karara muna fahimta to menene tasirin wannan bari mu bada shi ga kamar abubuwan da ake karanta waɗanda ba kamar bangare ne na bincike wanda ba kamar ba kai tsaye ke da alaka da addini ba tunda hadda bangaren bincike ai yana da alaka da addini tunda musulunci shine ke a tashi a nemi ilimi ko ba haka nan bane ilimin likitanci musulunci ya yarda da shi ilimin sanin yadda ake shuka musulunci ya yarda da shi in muka duba tun waɗancan lokuta musulmi ba baya suke a waɗannan bangarorin ba ala ayyati hal malam yanzu misali idan mutum zai karanta history abin da ake kira istuwa yawwa ko kuma mutum zai karanta tarihi dama tarihin shi ma larabci na tarihi ne sai ma haushe ce tarihi an ka huta za mu ce da hausa
a shi kenan a bashi yadda ya gabata almuhimmu dai ko mutum zai karanta geography geography ilimin ilimin sanin yanayin ƙasa da kuma yanayin iska da dai halittun da ke saman ƙasa ko geology ilimin da ke geology ilimin da ke da alaka da arzikin da ke karkashin ƙasa misali ko ilimin medicine medicine kamar kiwon lafiya ko mutum zai karanta alqada kamar abin da ake kira hukunci alƙalanci an gane ko durwa abin da suke kira durwa ko law da ingilishi l a w law ko kuma mutum zai karanta ilimin misali al-iqtisad al-iqtisad shine tattalin arziki economy an gane ko ko economy ina fata ana fahimta ta ko mutum zai karanta ilmu ijtima sociology wato ilimin zamantakewa ta ɗan adam ko al'ilam kafafen yada labarai misali sanin media mass communication ko kuma mutum zai karanta dai duk fannoni dai daban-daban da muka faɗa alfaza zai karanta ilimin sararin samaniya an gane ko ina fata ana fahimta ta ko mutum zai karanta eh, siyasa um, eh, politik international ko kuma political science ina fata ana fahimta ta duk dai wani bangare wanda mutum zai karanta ina fata ana fahimta ta to sai ka iske zai fara tun daga abcd ko abcd sai ya kai doktora sai ya zan profesa in ba akwai abin da an gaban profesa sai ya kai can amma babu Allah ciki. Eh! Yau masu karatun geography ka karanta ƙasa, ka karanta ruwan da ke bisa doron ƙasa, mutanen da ke bisa doron ƙasa, shuke-shuke, dabbobin da ke saman ƙasa, duk ka karanta wannan. Abin tambaya, wa ya halicci ƙasa, wa ya halicci abin da ke cikinta, wannan duk babu hakka zan profesa saboda su babu zancen a kawo musu Allah. ana ganewa da kyau haka tarihi ka karanta tarihin al'ummomin duniya kabilolin duniya masarautu da aka yi a duniya kasashen da aka yi a duniya ina fata na fahimta ta ka karanta dan adam can da kaza na kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne duk ka karanta wannan amma waye shi amma waye yi dan adam waye ba shi dubarar da yayi rubutu tun da sun ce can da kafin abin ga dan adam yana rubutu ne akan dutse wa ya halicci dutsen da aka aiki da shi duka babu wani abu shin yasa Allah ya halicci shi dan adam duk babu ruwansu da wannan haka in ka zo bangaren medicine mutum ya karanta dan adam misali ba tunda akwai bangaren dan adam akwai bangaren dabbobi ya karanta ya ga yadda jikin dan adam yake ga jijiyoyi ga jijiyoyi ga haƙora ga halshe ga ido ga kunne ga hanci ga komi dan adam gashi cikakke amma kuma babu zancen Allah sai dai a kusan yadda jini yake gudana nan akwai hypertension akwai waye akwai waye amma dai zancen Allah babu haka in ka ɗauki ɓangaren shari'a za a karanta ƙa'idodin dokokin duniya waɗanda waɗansu mutane suka zauna suka rubuta masu tunani sun mutu kuma tana yawa wannan doka tana da alaka da al'ummarsu ba ta da alaka da waɗansu al'ummi san abin da zai zo baya ba amma an zo an ɗauko an kawo ba a ƙidan mu guda da su ba ba yankin mu guda da su ba ba zamanin mu guda da su ba kuma an ce mana wannan shine tsarin da za mu bi waye a shimfiɗa waɗannan ɗan adam ne irin ka ko waɗansu al'ummomi ne irin naku suka shimfiɗa waɗannan dokokin kuma aka ce ku bi su amma babu zancen Allah domin hankalinsu wanda ke tsara musu yadda za su tafiyar da rayuwa shine Allah da za a bi eh wannan shi ne gaskiya to ka ɗauki kowane ɓangare da muke karatu shi yasa ƙasashen musulmai bai yiwuwa mu ta karantar da 'ya'yanmu geography history ilam waye halicci isk abubuwan da suke kai sako daga wani yanki zuwa wani yanki a duniya waye halicce su waye ba dan adam ilimin kera na'ura ya ba shi ilimin kera tauraron dan adam ya duka babu zancen Allah a cikin ma ilam babu wasu akhlaqa ko halat ko haram kana iya ka mutuncin duk wanda kaga dama kana iya yada ƙarya don ka samu kuɗi kana iya komi babu zancen Allah ciki haka cikin tsarin jagoranci siyasa political science babu zancen Allah kana iya kai ƙarya kana iya kai yaudari mutane kana iya cin amana kana iya zama babban munafiki saboda ka samu matsayi ka yaudari al'ummarka babu zancen Allah ciki in kana office kana aikin ka kawai kai abin da ka ga dama ka cuci mutane ka ci banza bulus ba abin da za a yi haka ne tsarin tsaro ka je ka yadda ka ga dama ka yaudari al'ummarka ka je ka zan dan tawayi ka kashe mutane ba ruwanka da abin da zai biyo baya
saboda ba a san Allah saboda ba a san Allah ba wanda ya kawo wannan tsarin bai san Allah ba to bai yiwuwa mu ɗauki ƴaƴanmu mu kai su ka dibi tun daga nursery school da shekara biyu ko uku ɗanka yana da cart memoir vid memory card wadda babu komi cikin ta empty ka je ka kai a cika ta da tsarin bature kuma ɗanka bai iya kalmar shahada ba bai iya karatun alkur'ani ba shi yasa zai zan professor amma zai zan in profesa ne a wani ilimi in ma babban matsayi ne ya samu a ƙasa sai ka iske yana daga cikin na gaba-gaba wajen yaƙar addini kuma za a haɗa kai da shi a ci amanar al'ummarsa a ruguza ta a hallaka ta saboda tsarin da tunanin da yaren na baturen ne shi kuma baturen bai son mu zai ɗauke wasu daga cikin mu su zamanto wakilansa a cikin al'ummomin mu. an gane ko dole in ana son mafita sai dole sai mun karanta da ayabu addini to yanzu shi yasa ai kake ganin abin yayi sauki saboda yanzu mafi yawanci a kowane bangare idan ka je musamman a kasashen mu zaka ga musulunci ya shigo da babu mu wanda ya alhamdu yanzu ko sai ka iske hafizan alqur'ani a ma'aikata ma'aikatun mu in ka zo sai ka iske wani lokaci musamman in ka ɗauka nan Nijar sai ka iske ma'aikata guda mai gadi na ga- ko mai wankin eh, toilet ko dush shine ke bada sallah ba Yan an ka zo da deje da fedeje da wane ne duk gashi za a sallah sai ka ga an zo an yi tsaye mai gadi wanda an da riga ta dala ɗari shi zai bada sallah tunda kowa zai su no no no no no no sinifa mon domaine eh, bon kun san dai abin nan don ina abin nan wai shi zai ba su sai sallah da alaka da Allah shi bai da alaƙa kamar ba- bai tashi ba cikin abin to kaga wannan dole a yi ƙoƙari hatta da makarantu francophone da ake cema francophone tsarin faransanci zalla a keɓe ɓangare na karantar da su musulunci tarihin musulunci iya karanta ƙur'ani sanin akwai ƙiyama akwai hisabi in ba haka ba kasashen mu kullum za a yi amfani da waɗanda adda wannan tunanin na turawa a hallaka mu na kasashe ke kaga mutum gashi nan ya ƙare yanzu ka duba fa sa'ar da muka ci don wannan sa'a ce zaka iske mutum sai yayi ritaya ritaya ka san ritaya yayi karatun yayi aikin gwamnati ya ƙare ta ai ai alama ita ta alama gajiya ce yawa ritaya eh ya gaji eh bari ya zo ya huta dama taya Hijira- da hijira ingilishi ta Allah.
ya kaji taya da ingilishi Na'am.
shine gajiya na'am an gane ko I'm tired na gaji to retire ya ƙara gajiya don waccan gajiya ta farko da shi ta aiki ta waga ko ta ƙarshe ta ya ƙara yi retire retreat kenan Hmm.
ana fata ana fahimta ta to kenan yanzu sai an ka samu retreat cikin kowane bangare wanda ya bangaren aikin gwamnati wanda ya ina wanda ya ina sai an ƙare sai a koma kiran sallah ba za mu ce ba kuskure na don an yi sa'a akwai wanda ya kare kuma ya ci gaba da tambata ce wani kuma ya kare ba ruwa ne da addini da wanda ya kare sai ka iske an buɗe lakol tare tirete za a koya musu alhamdu alhamdu da shekarar ka 65 baka iya alhamdu ba yanzu na da kai retreat bayan ka kare duk abin da kai sannan ka koyo ka alhamdu ka yi sa'a mu babu cewa kuskure na don a buɗe lakol na retreat a koya musu karatu ka ce mutum alhamdu ya ce maka alhamdu Inna lillahi.
to kaga akwai hatsari gaskiya babba to waɗannan manahijul ilmiyyal gharbiyya dole na a kawo canji cikin su bamu ce kan mu karanta ilmin mukka ba na zamani amma kowace irin lakwal a sa karatun qur'ani ciki ka- a a keɓe wani bangare na koya mutane sanin addini dole na sai da haka ba yadda za a yi a samu masu in ba abu tsoron Allah cikin harka ba yadda al'amari zai yi kyau wannan nukuta ce malam da ka musamman sanin tashin alkiyama da imani da ranar lahira da hisabi Mhm.
domin idan mutum ya san akwai shi Yo, in akwai hisabi ai wasu abubuwa mutum ba zai yi su ba Wata ɓangare- yanzu malam dibi mutumin da zai yarda a hallaka al'ummarsa miliyoyin mutane don a bashi kuɗi kaga wanda a gina masa gida a turai da wai kasar shi ta rikice ya tashi ya koma da shi da ƴaƴan shi dama an ba su da shi da matar shi da ƴaƴan shi an ba su takardar ƙasa ta turai shi ba ture na amma kuma yana nan cikin ku yana gana muku azaba yana hallaka ku ayi tafkir hada wani irin tunani ne wannan Allah ya yi mu mai kyau Amin.
malam saboda lokacin mu bai da yawa mu bar wannan nukta ta almanahij al-ilmiyya al-gharbiyya duk dai kowane bangare dai mun dan yi tsokaci to matsalar sai suka yi sarayan suka yi naso zuwa ga manahijin musulunci bature da ya zo ba akwai musulunci ba Na'am.
sai ya hana muna mu karanta musulunci da yaren musulunci sai ya kirkiro wani tsari wanda in kana son a yadda da ka san musulunci sai ka karanta da yaren shi shine suke kira islamic study a Najeriya. Za ka iske baka zama dakta dole sai ka iya turanci ka rubuta masters ɗinka ko dakta phd ɗinka da mi da shi wannan english ɗin Allah bai sabkar da Qur'ani da Ingilishi ba bai sabkar da Qur'ani da Faransai ba Arabiya.
eh Qur'anin Arabiyya to kuma yanzu an ce a'a sai ka karanta Islamic study shi yasa ina ganin ƙasar Alman tana da w- wurin bangaren Islamic study Eh, ina ganin ƙasar Italiya kamar yadda suke cewa alif da ɗari tara da ashirin da ɗaya ita ce ta fara eh, ƙirƙiro kujera ta tsarin karantar da musulunci a nasu tsari a can saboda kaga Italiya ƙasa ce wanda akwai roman katolika kenan dole na su tashi tsaye su san matakin da za su ɗauka ala ayyati hal malam duk ƙasashen turawa galibi sai ka iske akwai wurin bangare na karatun musulunci yanzu kaga France sai ka iske akwai abin da ake kira islamology shine islamolog islamolog wanda ya karanta musulunci amma da faransanci babu bismillahir rahmanir rahim babu komi expert ne na musulunci ya san musulunci ciki da waje har ya zan professor amma duk suka ce bai jin bai jin larabci kuma shi na za a karɓar magana shi a kafafen yada labarai game da musulunci duk mallaman da akwai a duniya ba a yarda da su ba sai dai magana islamolog kuma islamolog tana yiwa he ta mutum ma yayi imani da musulunci yaren musuluncin ma bai sani ba bai san yaren qur'ani ba amma zai da shi ne za a yi muna hukunci kuma a yi rubuce rubuce ko kuma ƴaƴan musulmi wanda musulunci bai sha musu kai ba sun iya turanci a kai su can su yi rubuce rubuce a aji da su za a kafa ma al'umman mu ta baya wadda za ta zo hukunci game da abin da ya shafi musulunci islamology mutum ya karanta musulunci ya zan profesa bai san bismillahir rahmanir rahim ba bai san masmuka ba meye sunanka in ka ce mai masmuka sai ce mi ka ce bai sani ba amma ko ci babban profesa ne na musulunci islamolog islamology to mu ba ka zakkuwa kai mana hukunci da islamology ina fata na fahimta ta ni a waje na ba islamology a sunanta ba aka rauka ka san sunanta jahiltology eh shine sunanta Idan mi na ya za a yi yarda da abin da ba gaskiya ba ne. Sunanta jahiltoloji ku saurara, in dai ba tsaya za a yi ba a yi bincike kan musulunci a kawo hujjoji da yau shi za ka fahimta musulunci bisa alkur'ani ba. Dibo malam akwai Maurice Bekai wani ɗan ƙasar Faransa ne da ya musulunta babban profesa ne dokta ne na likita. da ya bi bincike kan musulunci ya cimma wani abu ana fahimta ta sai ya tashi daga ƙasar faransa ya je saudiya ya je ya koyi yaren alkur'ani don ya ga abin cikin alkur'ani da kanshi yan musulunta kuma ya yi rubutu ya rubuta littafi alkur'ani wa taurat wal injil dalilan cikin qur'ani gaskiya ne kuma cikin bible akwai abubuwan da an caccanza su ba magana Allah ba ce babban likita ne na duniya ya mai ma malik faisal rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin na kasar saudiya ya zama yi masa magani likitansa ne to don haka manya-manyan ƙwararrun furofesoshi ƙarshe in suka yi bincike sai ka iske a turai suna musulunta bayan an cire musulunci can babu musulunci mu ma na an yarda a sa muna musuluncin amma ƙarshe manya-manyan masu bincike na turai sai ka iske in suka gane hakikanin abin da musulunci da alkur'ani ya faɗa shine gaskiya sai ka so musulunta mu kuma sai ga mutum bai iya turancin ba ma bai iya faransanci ba ko ingilishin da kyau kan bace na shi kai shi na hayaniya tun da mutane ba ganewa suka ba amma yana nan yana kokarin karyatar da alkur'ani kuma yana ganin malamai kauyawa ne gidadawa ne busan abin da suka yi ba saboda shi yana jin faransanci ko ko shi yana jin english to don haka zancen waɗannan manahijil ilmiyyar garbiya sai an yi hattara da su bai yiwa mutum ya ta can ya karanto hayaniya ta da shirme ne ya zaka yi wai shi na za a ba za ka iske ma wani lokacin shi na za a ba babban ma'aikata ta musulunci a ƙasa ya jagorance ta wai ya kira malamai ya zo ya tattauna da su sai ya karbi ra'ayinsu kuma ya rubuta da yaren faransanci domin ba a da sai da abin da su ya rubuta kuma ya rubuta abin da yake so kuma ya saba musu kuma in an kai sabani tsakanin malamin da yake misali ya karanta addini da islamolog to a wajen turawa islamolog shine ke da gaskiya kari goma kayi goma don haka waɗannan abubuwa dole a tashi tsaye ya kamata yanzu ƙasa irin Nijar daga cikin kundinta dole a samu minister ta addinin musulunci wadda babu wata gwamnati wadda za ta zo face sai akwai ta kuma dole sai an yi kokari malamai suna ciki duk abin da za a kawo sai an zauna akwai majalisu shura a tattauna kuma a tabbatar daga abin da musulunci ya ce a haɗa ma al'umma ba wai wani ɗan islamu lokaci mai toshi ta faransai ya ko ya haɗi abin bai da tasiri kuma su tura sun hison haka saboda sun san abin da zai haɗi bai da tasiri ga mutane kenan kamar huhu da huna tsaye ga wawa da shike banza a banza ko ya faɗi amma dai yana nan shine ke wakiltar musulunci mun gane wannan da kyau yawwa dawo bari mu je nukta ta biyu mallan saboda lokaci nukta ta biyu sai al-mustalahat al-mustalahat turawa sun kware wajen kawo ilimi na terminology an gane ko shine a kawo term wannan mustalahat kin an batar da dubban al'ummomi miliyon al'ummomi da su kuma ana ci gaba kuma ba dainawa ake son ai ba shi yasa yana da kyau in ka ji wata kalima ka koma cikin kamus na wannan fanni ka gane ta shi yasa nake kiran ɗaliban ilimi nan zaka iya samun maudu'i fiye da dubu goma tunda in ka ɗauko mu'jam na al-mustalahat misali الطبية المصطلحات السياسية المصطلحات الجيولوجية المصطلحات الجغرافية المصطلحات التاريخية المصطلحات الأمنية المصطلحات القضائية المصطلحات التربوية المصطلحات التعليمية المصطلحات العلمية المصطلحات المصطلحات المصطلحات كو النظريات النظريات kowane sai ka ɗauko shi ka ɗauko shi ka san fassara shi ka bayyana hukuncin shi da sharrin da yake ɗauke da shi zuwa ga musulunci na'am mallan maudu'i dubu nawa ka samu wallahi malam wa ya sani to kaga ni ɗalibai ilimi ya kamata mu san hanyoyin bincike kwarai kuwa ana gane ni to mustalah guda kawai zan bayar saboda yanayi na lokaci guda kawai kacal one in ji masu karatun ingilishi shi na shine ittihadul adiyan wato abubuwa ne an ka haɗo guda uku ka san ana so a ɓad da kai sai a kawo gaskiya sai a haɗa da ƙarya kamar yanzu misali ga giya ga ruwa ruwa mene ne su hukuncin su a musulunci halal giya haram to sai an ka ɗobo ruwa sai an ka zuba cikin giya ko an ka ɗauko giya an ka zuba cikin ruwa sai sun ka haɗi haram halal sai sai baka Sako- sai baka sakamakon haram sakkwata suka ce "Al- aljikan malla a aljikan malla halal halal haram in suka ana gane ni to wannan shine usulubin kawo shubhata ai yawa tunda Allah ma a cikin To- alƙur'ani wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun manhajul ilbas kenan Eh.
shine cewa wani malami na kasar misira da littafi izalatul ilbas an kalami rabbin nas Eh, ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib cikin aljam'u bainal nusus ne yi shi alqur'aniyya dibo malam na'am akwai taqarubul adiyan akwai alhiwaru bainal adiyan akwai ittihadul adiyan na'am abubuwa ne guda uku da yawan mutane ba sa bambanta tsakanin su alhiwaru bainal adyan shine tattaunawa asalin kalma ta hara shine raja'a hawara hu kenan ka bashi ya mayar ma ka mayar mishi wallahi qad qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma na'am
shi kuma taqarubul adyan shine addinai su yo kusa a dan yo kusa kusa da addinai daga qurbuna qaribun abinda a kusa kwarai ko ba haka ba ittihadul adiyan kuma Na'am.
a markaɗe addinai sai su koma addini guda shi ko wannan ya samo asali ne saboda turawa a dami a dame addinai na'am ina fata ana fahimta ta wannan fikira ce kadima jiddan ba wai yanzu na an kata ba dan kwalliya na an kai mata tsohuwa ce ta tsohuwa tana yin kwalliya tana dan sun boye tsohuwanta wa dulau tudhinu Fa- fayudhinun a'a qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ai sun yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kadiba kamar yadda ake ka cikin asbabun nuzul sun yi masa shawarar a dan ɗebo cikin addini shi shi a bauta ma Allah su kuma sai a hada allolin kwarai kuwa muna ganewa Haka.
to kaji irin abin da yake faruwa Eh.
to turawa saboda sun kirkiro wani abu ana kiran shi mondialization ko globalization a hada duniya ta bi alƙibla guda a cikin komai kamfanonin duniya su bi tsari guda duniya ta bi tsari guda a bangaren eh, kiwon lafiya a bangaren eh, siyasa a bangaren tsaro a bangaren kaza to nan ma addinin an gane ko Za- duk waɗannan bangarori da ke gaba ka kuma sai aka kirkiro duniya ta bi tsari guda game da addini shi yasa sai a ɗebo cikin musulunci abinda su turawa suke so a ɗebo can a ɗebo can a ɗebo can sai a haɗa sai a yi wani addini gaba ɗaya to m- eh, inda matsalar take cikin kiristanci an ce Allah uku na kuma uku ma an yi sabani wasu suka ce akwai Allah babba akwai Maryam akwai Yesu almasihu wasu suka ce akwai Allah babba akwai Yesu almasihu akwai ruhi mai tsarki kaga tun daga cikin kiristanci akwai rigima cikin yahudanci akwai mazhabobi daban-daban sun yi mazhaba nawa in ka diba cikin almilal wan nihal na Imam Shahristani akwai wannan to su yahudawan ba su haɗu ba kiristocin ba su haɗu ba in ka te kadai ƙasar Indiya akwai addini fiye da addini 600 da masu bautar bera da masu bautar saniya da masu bautar wane ne wane ne to waɗanda su kansu addini ɗari shidda eh an kaɗa duniya addini nawa akwai duk a cakuɗa su da wanda ya ce kare Allah na da wanda ya ce biri Allah na da wanda ya ce Allah uku na da wanda ya ce Allah biyu na da mu musulmi da mun ka tsaya a akil tauhidi duk a markaɗa kuma a samu addini ɗaya a'a ba zai taɓa yiwuwa ba ya ahlal kitab Yawwa. to a tsaya a nan dibo shi alhiwaru bainal adyan akwai shi bi shurutin wa dawabit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da yahudawa ayoyi da hadisai suna nan ya tattauna da kristoci wafdun najran ayoyi da hadisai suna nan wannan ba shi muke inkari ba amma abinda muke inkari taqarubul adyan a ce addinai su yi kusa ƙarya da gaskiya wanda ya ce Allah ɗaya da wanda ya ce Allah biyu tun da Yahudawa sun ce Allah biyu ne wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah da wanda ya ce Allah uku ne kaga babu zancen kusantar juna ga tsakanin su sannan kuma ba yadda za a yi su haɗi don haka sunan shi ba ittihadul adyan bane suna ne kufrun an gane ko kufrun bi tariqatil haditha kahirci na an ka lullube an ka kawo da shi da wani sabon usulubi don haka babu zancen a haɗa addinai kafirci ne kafirci ne kafirci ne amma tattaunawa tsakanin addinai akwai shi da sharuɗan shi waɗanda musulunci ya tabbatar da su mun gane wannan Na'am.
malam saboda yanayi lokaci eh, su yi mana hankuri mu samu dan karkari saboda lokacin mu yana matsowa Na'am.
sai nukta ta uku an em, an nazariyat Na'am.
an nazariyat su ne theory a kawo theory wani lokaci abu na wanda ba a yi tabbata a ilmi ba amma ana nan ana bincike kan shi to sai a gabatar da shi shi ake kira theory wani tunani yau wani tunani to waɗannan abubuwan suna da yawa kwarai da gaske amma ba zan yi kokari in kawo su ba, tun da yanzu kaga kamar misali suna cewa cikin ilimin geography asalin dan adam daga biri ne ya taso wasu daga cikin su irin su Darwin wanda mun faɗi cewa wannan kaga ƙaryatar da ma Bible ne ma gaba ɗaya tunda annabi Adam shine farkon dan adam to in dan farkon dan adam daga biri ne kenan sun ƙaryatar da Injila sun ƙaryatar da Attaura kwarai muna ganewa kafin masu karyata alkur'ani to wannan ba mu yarda da shi ba amma ina ne mushkilar take yanzu sai aka ɗauki wani sabon salo a ɗauko ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a yi istinbadin wata tiyori ta kafirci ƙarƙashin haka
kamar misali na'am
aqidatu tanasukh shine cewa mutum dan adam ba mutuwa ne yake yi ba rai idan jiki ya ƙare ya mutu ran shi yana nan idan Allah halicci wani jiki sai a ɗauki ran sai a saka mishi kenan kan kenan duniya ba za ta ƙare ba har abada to sai suka ce akwai wannan theory a cikin alqur'ani Allah ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da ku yahuda mun ka tsiratar da ku daga mutanen fir'auna ya su mulku su al'azab to lokacin da ga aya ta sabka ai yahudawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akwai na zamanin sa kwarai ba waɗancan na annabi Musa ba sai kuka ce to ka gani kenan waɗannan rayuka da Fir'auna ya azabtar su ne an ka halicce su sabin sa- sababbin ga- gangan jiki aka ɗora musu shugo haki ka gani sai suka ce najjaina kum an ka ce ana magana da su a'a wa iz najjaina aba'akum min ahli a fir'aun ji dadin ajdadakum ina fata ana fahimta ta to kaga wannan kafirci ne amma ana son a- in ka diba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil zaka ga wannan sannan in ka diba cikin uh, man- uh, manhajul um, uh, istinbat na Fahad bin Mubarak zaka ga ya kawo wannan shi ba ala ayyati hal sai su zo su yi maka a'a ai banda wannan ma ai cewa ai shakka game da Allah ai nazariyatu shakka Qur'ani ne ya kawo ta ai annabawa cikin suratu Ibrahim Allah ya ce qalat rusuluhum afillahi shakkun yanzu a cikin kasancewa Allah a- ana shakka ai an ce ya tafakkaruna su yi tunani kenan ka- kasancewa Allah shakka shi za a yi gashi ana cewa a'a afillahi shakkun fatiris samawati wal ard sai su dawo ce a'a ai cikin Qur'ani ma Allah ba guda bane an ce Allah suna da yawa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna bai ce inni ba sai a ce annunu litta'zim to yanzu uslubin da suka dauka sabo kenan a dauko ayar qur'ani ko hadisi ta hima cikin hadisi akwai hadisi na Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya fitar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin man adali waliyan har yake cewa wa ma taqarraba wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai kusance da nafiloli ba sai ni- sai na sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jin shi da yake ji wa basaruhu alladhi yubsiru bihi da ganin shi da yake yi wa yadahu allati yubtishu biha da hannun da yake damka da ita kenan wa kuntu yadahu sannan wa rijlahu allati yamshi biha zan koma kafa shi sun ka ce wannan yana nuna Allah ya sabka cikin dan adam kenan aqidatul hulul in ka diba cikin madarijus salikin na ibnul qayyim da ya kawo wannan mas'ala yayi raddi kwarai da gaske akan ta kenan kaga yanzu cikin qur'ani da hadisi ake son a tsamike nazariyat na kafirci don a tallata ma musulmai wannan ai wasu sun ɗauka wanda suke ganin a cikin to su dai sun ka sani mallan wanda duk ya karci gaskiya zai ta zuwa halaka na'am eh mas'ala ta karshe wadda ita ce ya kamata ba mu taba ta ba eh, sai kuma al eh, abin nan eh, bayan mun ka annazariya ta wadda ita ce ta karshe shine wato al al- al- al asma al muhtara'a zaka iske turawa yanzu suna kirkiro waɗansu sababbin sunaye sai su saba wani abu na musulunci don su tallata banna yana da kyau musulmi su yi hattara da wannan ina fata mun fahimci ni. misali guda zan ba eh kalimatul haqq uri uri da bihal bada a'a shi wanga ba ma kalimatu haqqul uri da bihal bada sheri na sai an ka dussassun mu an gane kofin nahli an sa guba ne a cikin zuma kana sha baka gane halaka ce ba shi wanga ba wai a'a su sun kawo shi ne ba ba a matsayin kalimatu haqqul uri da bihal bada ba a'a abu ne kana ganin shi kamar mai kyau dama an gabatar da shi baka ma tunani amma sai a zo a shi akwai banna karkashin haka zan ba da misali daya daga gare shi zan tsaya shine musulunci addinin musulunci wanda Allah turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addi inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin musulunci shine addinin Allah shine addinin dukkan annabawa da suka zo da shi na'am to amma yanzu ya za a yi sai tura sun ka ce sai ka ji an ce al-islam wato al-arabi
islam al-arab ka gani al-islam al-arabi balarabin musulunci wannan mi suke nuhi da shi sifa ce kenan kenan sun mai da musulunci na larabawa ne maimakon a ce al-muslimuna min al-arab ko ko al-islamu fi duwal wato al-muslimuna fi duwal al-arabiyya sai a ce al-islam al-islamu al-arabi ko al-islamu saudi musuluncin saudiya al-islamun nigeri musuluncin niger al-islamun nigeri musuluncin najeriya al-islamu chadi musuluncin chadi Yo, ita cari wani annabi gare ta wani Qur'ani gare ta, ita Saudiya wani annabi gare ta wani Qur'ani. A'a, al-muslimuna fi Niger, al-muslimuna fi Saudiya, al-muslimuna fi ta Chad, Chad kenan. To kaga ashe in an kai haka, in an kamar da musulunci na wata kabila kenan musulunci zai haɗu duk adadin kabilolin duniya kenan kowace tana da musulunci ta. In an kamar da shi na wata ƙasa kenan kowace ƙasa tana da ta musulunci wannan ƙarya ne. musulunci guda ne da na Niger da na Najeriya da na kowace ƙasa da na kowace ƙabila duka gaba ɗai musuluncin guda ne alquran was sunna ala fahmi salafis salih masha Allah ko kuma sai a ce maka al-islamul qadim wai musulunci tsoho wanda ya gabata suna nufin kenan musuluncin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da musuluncin sahabbai an gane ko Na'am.
to shine musulunci qadim yanzu akwai al-islamul jadid sabon musulunci wanda su turawan suke son mu bi a ciccire abinda ba sa so an gane ko kamar yadda su yahudawa ayoyin da suka gana su dauke su afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd to haka suke so wai waɗancan gidadawa ne ba su fahimci addini ba yanzu ga wani islamu jadid wanda ya kamata a yi aiki da shi a'a akwai al-qadaya al-mu'asira mas'aloli na zamani waɗanda kuma ana koma ma alƙur'ani ne da sunna akan fahimtar magabata a yi istinbadin hukuncin su amma babu wani islamu qadim babu wani islamu jadid shi din dai ne qur'anin shi din ne sunna ita dai ce na'am mun gane ko Na'am.
sai kuma al-islamu ruhi ina so in karkare da gaugawa su yi hakuri musulunci ruhi wai islam spiritual wai musulunci wanda yake da alaka da ruhi amma bai da alaka da gangan jiki in ka diba cikin qur'ani galibi in ya kawo Allah ya kawo allazina amanu sai kimi wa amilu salihat innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula wal asri innal insana lafi khusr illa alladina amanu wa amilu salihat to wai al islamu ruhi ka yarda da Allah ka yi imani da rukunnan imani sai ka yi zaman ka a matsayin katon kaddara ruddub baka sallah baka azumi baka zakka ka yi zina ka sha giya ka yi cin amana ka yi komi amma dai ka yarda da Allah aljanna zaka shi yasa cikin kiristanci akwai non pratiquant to yanzu shi ma cikin musulunci sai su kawo muna musulman non pratiquant musulmi ne wanda ya yarda da Allah amma bai sallah bai azumi bai zakka bai hajji shina ƙarya shina cin amana shina zalunci shina kashe mutane shina duk abin da ga dama kuma shi kenan sai Allah ya ɗauki katon kaddara irin wanga wurr sai a wurga shi aljanna ayatu ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inji Allah inna khalaqnahum mimma ya'lamun malam daga ciki akwai al-islam al-amriki musulmcin america shi ko wannan iran da yan shi'a su suke amfani da shi wai saboda saudiya tana da alaka da ƙasar america to yadda za a yi a sa mutane su kyamaci saudiya da tsari na karantarwa na saudiya misali da manhaj na aƙida an gane ko da manhaj na hadisi na saudiya tunda an yi tsaye dole sai an kare sunna an kare tauhidi kuna fahimta ta sai suna kiran al-islamul amriki musuluncin america To in an ka ce Islamul Amriki me yake nunawa? Kenan a kyamaci kasar mi?
Saudi.
Kasar Saudiya. A'a, Saudiya Amerika ba ta da wani musulunci, musulunci na Allah ne. Mu Alƙur'ani da hadisi muke bi ba Saudiya muke bi ba, ba Amerika muke bi ba. Sai abu na ƙarshe sai al-Islam al-intiqai. Daga naqiya yanqa naqa'an wa naqa'atan wa naqawatan. To daga nan sai an ka ƙara alif watta, ba an ce naqiya ba, sai aka ce intaqa, sai aka ce al-intiqai. asalin intiqa intiqai ne ya'un ta zo karshe sai an ka baida ta mi sai an ka baida ta alhamza na'am to wai wani musulunci na sunan shi al-islamu da intiqai malam ka san intiqai zabe sai ka dibi ayar da ta yi ma sai ka yi aiki da ita abba tu'minuna madalla sai ka dibi hadisin da ya ma sai ka yi aiki da shi wanda bai ma ba sai ka aishi sai wannan ai musuluncin munafukai ne kwarai kuwa ya za a yi a ce yanzu in amerika da faransa ga abin da suka so cikin musulunci sai ce mana to wanga an- a dauke shi wanga kuma a ajiye shi to wannan manhaji duk wanda ya dauke shi ba Allah yake bi ba son ran shi ne yake bi Allah shi yasa zaka ga mutum wani ayar da take gyara shi za ta sa ya ci da hadisai da nassoshin da suke sa ya cimma burin shi na duniya to su ne ke zuwa ya fake da su sai ya ce mutane a zo a yi aikin musulunci waɗanda da an fara aiki an ka zo ga abin da bai so sai ya ce a shi bai aiki da wannan kaga kuma ya ce maka a zo a aikin musulunci kaga ba musulunci ne ya dame shi ba bukatocin shi da yake son ya cimma karkashin musulunci su ne suka dame shi wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin musulunci gaba ɗaya za a karɓe shi zancen ka ce ga wanda kaka so ga wanda baka so wannan ba a yarda da shi ba to waɗannan sunayen suna nan masu yawa mallan al-islamu kaza al-islamu kaza al-islamu kaza shina nan suna yi ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafa to ina ganin malam muna iya bari haka nan saboda yanayi na lokaci kuma mun ja lokaci kuma yau rana ce ta ƙarshe game da wannan darasi sai a yi haƙuri in Allah ya kaddara bayan sallah babba in akwai rayuwa kuma lokaci ya kai muka samu dama za a zo insha Allah ta'ala a ɗora kan wannan gaba ta tasirin mulkin mallaka game da addini sai kuma a yi tahiya sai inda Allah ya so na'am abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Ah, masha Allah la quwwata illa billah yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ah, khitamuhu misk ku duba da yadda yau karatun shine na ƙarshe amma sai nake jin jikina kamar bana jin daɗi saboda ban kwana da wannan wato gagarumin ruwa na ilimi da ake bamu ba don kuma ba sai don amfani da shi wajen abin da ya shafi rayuwarmu ta duniya da lahira muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan aiki a cikin mizan hasanat na malam da kuma mu da muka wato ba da tamu da ɗan gudunmuwa kaɗan da masu ah, aiki a wannan gida na talabijin da rediyo na bonfere ga baki ɗaya kowanne da duk masu ɗauka da masu kai kawo don wannan shiri ya tabbata duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin mizan hasanat Allah kuma ya albarkaci wato wannan ƙasa tamu mai albarka da sauran ƙasashen al'ummar musulmi ga baki ɗaya amin Allah ya kare mu daga sharrin waɗannan yahudawa da mushrikai da kafiran duniya da suka samu a gaba Allah ya mana tsari da su amin Allah subhanahu wa ta'ala duk albarkar da ke cikin wannan ƙasa Allah ka bayyana ta kuma ka sa ta amfani ɗan uwa wato musulmi ga baki ɗaya duniya da lahira duniya da lahira muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu ya sa masa albarka ya sa ya amfani da yawa daga cikin al'ummar musulmi ya sa ya zamto canji na tafiyar wannan ƙasa ta mu mai albarka da sauran kuma ƙasashen musulmi gabaki ɗaya amin Allah ya ba mu ikon aiki da abin da duk muka saurara na daidai ya Amin.
kuma ba mu ikon nisanta da barin abin da muka saurara wanda yake ba daidai ba amin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wato ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu amin ya sa kuma mu yi kyakkyawan ƙarshe amin ya sa mu riko da littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mu cika ita amin muna fata Amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi amin ya kare mu daga sharrin kawunanmu amin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim amin وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آمين.
آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته